لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن الهداية في اللغة الدلالة والإرشاد واصطلاحا هي سلوك الطريق الذي يوصل الإنسان إلى غايته وهي اتباع شرع الله عز وجل وسمي اتباع شرع الله هداية لأنه يرشد الإنسان إلى الحق ويبصره به فيميز بين الخير والشر فعلى المعنى اللغوي يقول الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال جل في أولى أما ثمود فهديناهم فاستهبوا العمى على الهدى أي بينا لهم وأرشدناهم وقال الشيخ السعيدي رحمه الله الهداية نوعان هداية البيان وهداية التوفيق أما الأولى فقد تحصل لأي أحد وأما الثانية فهي بيد الله عز وجل لا بيد أي أحد من الخلق يقول الله جل وعز في حق خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على هداية عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال جل جلاله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والهدى والرشد يتناوبان بحيث إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذا ذكر الهداية والرشاد معا فرق بينهما بأن الهدى الاستقامة في العلم والإصابة في الحق وأما الرشد إصابة الحق في العمل والاستقامة فيه أما مصدر الهدى فهو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أما, أما القرآن فيقول الله جل جلاله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال عز سلطانه وكذلك أوهينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك مصدر هدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور وإن تطيئوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي قالوا بلى متفق عليه فطلب الهداية من الله عز وجل هو ديدن الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين يقولون كل يوم وليلة سبع عشر مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلم أمته في قنوت وتري اللهم اهدنا فيمن هديت وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته بالليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه ويدعو لغيره بالهداية فقال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين أخرجه الشيخان فيجب علينا أن ندعو لأنفسنا ولأبنائنا وأئمتنا بالهداية وتنال الهداية بالدعاء والعلم والعمل الصالح والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعلنا لمصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهل حوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه ومن أرادنا بكيد فرد كيده عليه اللهم اجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين من المسلمين اللهم أجب دعاءنا ودعاء كل من أوصانا بالدعاء من المسلمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحفالنا وذهاب همومنا وهمومنا عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وفي آية ومن يضلل فلا هادي له وقال عليه الصلاة والسلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم دكا يقول كراري سنتبتك الله tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya yan uwa hakika shari'a wacce ake kira da kalmar al-hidayah a yaren larabci ma'anarta shine nusarwa da kuma shiryarwa wannan shine a ma'anarta ta tsantsabar duga amma a yaren musulunci da zaurancen malamai na ilimi idan aka ce hidaya wato shirya shine bin tafarkin da yake kai mutum zuwa ga gaci wanda gaci na dukkanin mai imani shine bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala ma'ana bin addininsa don haka malamai suka ce an kirayi bin tafarkin Allah da shari'arsa ne da sunan shari'a domin shi ne abin da yake shiryar da mutum zuwa ga gaskiya kuma yake watsakar da idan mutum ya zamo yana ganin gaskiya ganin da zai masa amfani da wannan ne ake iya bambance tsakanin sharri da kuma alkhairi bisa ga wannan ma'ana ta rugar larabci ubangiji mai girma da waya yake faɗa dangane da halittar ɗan adam Allah ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira sai ce inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura mu muka halicci mutum daga dubban mani wanda yake mai yauki kamar majina muka sanya shi mai ji muka sanya shi mai gani sai ce mu muka nuna masa tafarki ko dai na godiya ko kuma na butulcewa da ka kalmar hadaina ma'ana arshadna muka shiryar da shi muka nuna masa muka ganar da shi ubangiji mai girma da buwa ya sake cewa dangane da samudawa mutanen annabi salihu yace amma samuda fa hadaina su fa samudawa mun shiryar da su mun musu bayanin shirya mun watsakar da su mun ganar da su amma mafarhabu da ana alabuda sai suka zaɓi makaranta akan shirya suka zaɓi ɓata akan daidai to da haka malamai ta ce malar fahadainahum ai bayyana lahum wa ashirinahum mun yi musu bayani kuma mun nusar da su babban malami shek muhammad ibn nasir sa'idi allah ya ci kansa da rahama yana cewa shirya iri biyu ce akwai shiriya da ma'anar bayani don a fahimta wanda kowa yana iya yi musamman ma mutanen ƙwarai ubangiji ya ce waje an na minhum a'immatan ya na bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu wannan ita ce abin da ake kira da hidayatul irshad wal bayan annabawa suna yi manzanni suna yi masu wa'azi suna yi dukkan wani wanda Allah madaukakin sarki ya ganar da shi daidai to yana iya ma mutane bayanin wannan daidai din dan su ma su gane dan su ma su aikata to akwai kuma shari'a ta biyu ita ce hidayatu tawfiq shari'a ta gaman katari ma'ana bayan an maka bayanin gaskiya kuma ka karbe ta kai imani da ita kai aiki da ita to wannan ma shari'a ce to amma ita wannan ta biyu ma'ana datarwa da kimsa shirya a zukatan bayi babu wanda yake iya yi a duk duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala ko annabawa da manzanni ba ta iya shiryar da bayi ma'ana su kimsa musu shirya a zukatansu su nufe su da yin imani wannan ba aikin su bane wannan kan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin haƙƙin badaɗayinsa kuma zaɓaɓɓen bawansa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya kasance yana nuna kwaɗayi da shauki da sha'awa na san ya gababbansa abu ɗalib ya musulunta wanda hakan bai samu ba a ƙarshe sai manzon Allah ya shiga damuwa sai Allah ya faɗa yana mai rarrashinsa ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai ka sani ba ka shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya so shiryarsa wa huwa a'lamu bil muhtadi kuma Allah shine mafi sani game da bayin da suka cancanci shirya wannan aya ba ta cin karo da fadin Allah madaukakin sarki wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim anan kuma an ce innaka la tahdi man ahbabta can an tabbatar wa da annabi shari'a nan kuma an kore masa shari'a ba tafka da warwara bace shari'ar da aka kore masa daban shari'ar da aka tabbatar masa daban shari'ar da aka kore masa shine nufar mutum da imani da kimsa shari'a a zuciya wannan ba aikin kowa bane sai Allah amma shiriyar da aka tabbatar masa shine bayanin gaskiya tare da fito da hujjoji da dalilai bisa ga salo wanda ya dace wanda kowa ke iya ganewa to wannan annabawa suna yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma shugaban masu yin wannan aiki ubangiji subhanahu wataala yakan yi bayanin shiriya a cikin alqur'ani kuma ya ambaci kishiyarta kamar yadda yakan yi bayanin alghayyu wanda shine kafa da tabewa kuma yakan faɗi kishiyarsa wanda shine ar-rusul ko ar-rashad malamai suka ce da ar-rusul da al-huda suka iya daukar ma'ana guda idan sun bambanta a wajen zuwa ma'ana aka ambaci shari'a da ma'anar al-hidayatu ko al-huda ba ambaci ar-rusul ba to a nan sai zama alhidayatu da rushidu duk ma'anarsu guda haka nan idan da za a faɗi ar-rushidu ba a faɗi alhidayatu ko alhuda ba to a nan ma ar-rushidu za ta ɗauki ma'anarta kuma ta ɗauki ma'anar ƴar uwarta ta alhuda ko alhidaya amma kishiyoyin kowanne suke bambance ma'anarsu alhuda kishiyar ta ita ce al shi yasa ya ce mai yahdillahu huwa al-muhtadi sai wa man yudlil kaga ad-dalal shine kishiyar al-huda ko al-hidayah to amma al-rushd kishiyar ta kuma shine al-gayyu da aka ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana alafazi suna da bambanci kuma suna da kishiyoyi amma a ma'ana sukan iya ɗaukar ma'anar juna musamman idan ɗaya ya zo ɗayan bai zo ba amma idan suka haɗu to kuma kowanne sai ya ɗauki ma'anarsa daban malamai suka ce su ne irin kalmomin da ake kira da idan sama'a in taraka wa idan taraka in sama'a in sun haɗu da juna to sai su bambanta ta fuskar ma'ana amma idan ba su haɗu da juna ba to kowanne sai ya ɗau ma'anarsa da ta ɗan uwansa kamar al-islamu ne da al-imanu kamar al'anbiya'u ne da asalihina idan aka ce al'anbiya'u kaɗai ba salihina to har salihina ana nufi idan aka ce salihina ba anbiya'u to anbiya'u su ne salihina idan aka ce al-muslimu ba a faɗi al-mumini ba to al-mumini ya shiga cikin al-muslimu idan aka ce al-muslimu babu al-mumini to shi ma ya ɗauki ma'anar ɗan uwansa amma idan suka haɗu da juna to kuma ma'anar tana iya bambanta to da haka wannan kalmomi guda biyu idan suka haɗu da juna malamai suka ce kalmar albidaya to ma'anarta shine dacewa ta fuskar ilimi mutum ya samu tsaftataccen ilimi ilimi wanda babu shirme da shirita a ciki ilimi na wahayi na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko shakka babu wannan shine abin da yake kai mutum zuwa ga shari'a to idan kuma aka faɗa ar-rushdu ko ar-rashadu a tare da al-huda to shi kuma ar-rushdu sai ya zama cewa ma'anarsa shine aiki na gari wanda ya samu sakamakon ilimi tatacce tsaftatacce shi yasa Allah madaukakin sarki yake kira sahabbai da ar-rashiduna ma'ana masu tsaftataccen ilimi kuma masu kyautataccen aiki kuma yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Allah shi ya aiko annabinsa da shari'a da kuma addini na gaskiya Fudayl dan Iyad yace shari'a da ake nufi a ayar ana nufin tsaftataccen ilimi addini na gaskiya shi kuma ana nufin aiki na kwarai wanda ba yadda za a yi aiki na kwarai ya samu sai in an samu tsaftataccen ilimi tatacce daga Qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane ku da inda ake samun shirya tushen shirya shine littafin Allah subhanahu wata'ala wato alqur'ani kenan da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana ingantattun hadisansa dangane da alqur'ani a matsayinsa na tushen shari'a wanda ba yadda za a yi ka samu shari'a ba daga Qur'ani ba duk wani abu da za a kira shi da suna shari'a to dole sai ka samu yana da tushe da kamba daga alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala yana wa qur'ani kirari yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafi babu kokonto a cikin sa kuma shine ginshiki da tushen shari'a na dukkanin wani mai tsoron Allah to sannan Allah subhanahu wataala ya sake faɗa dai game da Qur'ani wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina saboda haka ne muka yi maka wahayi na wani rai daga al'amarin mu rai anan ana nufin alqur'ani domin da shine zukata suke rayuwa da shine ruhi yake rayuwa sai Allah ya ce ma kunta tadri mal kitab wal iman a da can baka san menene qur'ani ba ba kuma ka san menene imani da rukunnansa da shika-shikansa ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha sai dai mun sanya shi alqur'ani ya zama haske wanda da shi muke shiryar da wanda muka so shiryar sa sai Allah yake wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kuma lalle kai ma kana shiryawa zuwa tabarki mare da shi abinda wannan yake nuna wa shirya ko dai ke zo da alqur'ani ko kuma ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma babu cin karo tsakaninsu to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma tushe ne da ginshiki na shirya domin Allah ya ce wa innaka latahdi lalle kai ma kana shiryarwa to sannan a wata ayar Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuma manzo Allah za ku shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutanen Madina yace ya ku mutanen Madina shin ban tarar da ku batattu ba Allah ya shiryar da ku da ni suka ce kwarai an yi haka wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wanda wannan ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiryarwa irin shiryar da ambatanta ya gabata wato hidayatul irshadi wal bayani to sannan ya ɗan uwa ana neman shiriya ne daga wajen Allah kai tsaye ba a neman shiriya daga wajen wani Allah ma'anar shiriya nan shine gaman katari da datarwa ba wanda ya isa ya datar da kai ya dora ka kan turba madaidaiciya in ba Allah ba subhanahu wataala shi yasa zamu ga da annabawa da manzanni da dukkan sauran bayin Allah na kwarai tare da shiriyar da Allah ya yi musu amma kullum suna masu dada neman shiriya a wajen Allah subhanahu wataala cikin sallah kullum sau goma sha bakwai kowa yana nanata wannan kalma cikin karatun fatiha ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shiryar da mu tafarkin ka madaidaici tafarkin ka miƙaƙe tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su na annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihan bayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa shine shugaban shiryayyu amma yana yin addu'a ta neman shirya daga wajen Allah don ya sake tabbata a kan tasu shiryar kuma don ya koyar da mu inda ake neman shirya kuma manza Allah yana yin haka ne don ya koyar da al'ummarsa kamar yadda yake yi a cikin addu'arsa ta wujuri ta al'unutu kamar yadda ashabu sunan suka rawaito jikansa alhassan yake cewa na manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya addu'ar da zan rinka yi a kunuti na na wujuri da haka cikin addu'ar annabi yana cewa Allahumma hajina da mana hadaita Allah ka shiryar da mu cikin bayin da ka shirya nana Aisha uwar mu ne Allah ya kara mata yadda tana faɗa kamar da Imam Bukhari da wani sassabtar tace annabi ya kasance duk da daddare in ya tashi zai yi sallah yakan buɗe sallarsa ta dare da addu'o'i cikin abin da yake cewa Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ما نباين يي والله يبود كرادي ubangijin mala'ika jibrilu ubangijin mika'ilu ubangijin israfilu makajin sammai da kasai sai ce cewa kai ne kake hukunci tsakanin bayanka cikin duk wani abu da suka zance suna yin sabani a kansa to ka shiryar da ni zuwa ga abin da aka yi sabani a kai na daidai domin kai kana shiryar da wanda kaso cikin bayan ka zuwa ga tafarki madaidaici wannan yana nuna mana ya ɗan uwa ba wani wanda ya isa ya bugi kirji ya ce shi shiryayye ne kuma duk inda ka ke tunanin ka kai ta fuskar shirya kana buƙatar shirya ko dai min babi tahsilil hasil ko ma ko min babi takmilil kamil ma'ana ko ba ka da ita Allah ya maka ko kuma kana da ita Allah ya ƙara maka kuma ya tabbatar da kai irin abin da ake cewa mai kyau ya ƙara da wanka shi yasa zamu ga annabawa ba wai shakka suke ba game da shiriyar da Allah madaukakin sarki ya dora su akai ba wai cewa ba shiryayyu bane amma tare da haka suna neman Allah ya ƙara musu shiriya kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su akan tafarki na shari'a kuma wannan hadisai suna daɗa nuna mana lalle mu rinƙa wa junanmu addu'o'in shari'a manzon Allah yana wa al'ummarsa yana wa ƴaƴansa yana wa dukkanin mutane baki daya domin a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa al'umma guda addu'ar Allah ya shiryar da ita kuma gaba ɗaya ta shirya ta musulunta ita ce kabilar Dausu ta kasar Yaman kabilar su Abu Huraira manzo Allah ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim yace Allahumma hadi Dausan wa ati bihim muslimina Allah ka shiryar da kabilar Dausu kuma ka zo min da su gabaki ɗaya suna musulmai gaba ɗayan katakaf suka shirya suka karɓi musulunci kuma suka yi ƙaura daga garinsu suka dawo madina wajen manza Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yana ba da labari na abun ban mamaki na irin tasirin addu'ar shari'a yace mahaifiyata ta kasance kullum takan gaya min abin da sai nayi kuka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mahaifiyarsa da farko bata musulunta ba shi kuma ya musulunta kuma ta san a duniya ba abin da yafi so irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kullun dan ta muzanta masa ko dai ta zagi annabi ko ta gaya wa annabi bakar magana Abu Hurairah ce kullun tai haka sai raina ya baci ran nan ta faɗi wata magana da ta dubun zumani ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama hankalinsa a tashe yana kuka yace ya mahaifin Allah kai wa mahaifiyata addu'a Allah ya shirye ta tace nayi imani da abin da kai imani da shi addu'a shirya ya yan uwa manya su ne wa yara yara su ne wa manya ba wai sai babba ne kadai zai ce wa yaro Allah ya shirye ka ba yaro ma in ya ce wa babba Allah ya shirye ka ba laifi bane domin ba ta yi baba ni zan shirye ka ba ta yi Allah wanda mu za mu ga a ƙasar Hausa ba mu saba wannan ba inda yaro zai ce da babansa baba Allah ya shirye ka za a kirga wannan a matsayin rashin kunya amma a ƙasar Larabawa inda addini ya fito za mu gaba haka bane manya suna cewa yara Allah ya shirye ku yara suna cewa manya Allah ya shirye ku domin addu'a ce idan an yawaita faɗa ma'anarta ta tabbata to kowa zai ji daɗi sannan yana daga cikin kurakuran mu ba ma addu'a ga shari'a ga wani sai in ya fandare sau da dama ko iyaye ne kaji suna cewa da Allah ai mana addu'a Allah ya shiri ƴaƴanmu to sun fara shan ƙwaya sun fara sace-sace sun lalace to wannan kuskure ne da addu'ar iyaye da addu'ar shiriya ba a jiran sai abu ya faru mummuna ake yin ta yanzu akwai waɗanda suka ɗauka sau da dama ba za su yi wa iyayensu addu'ar Allah ya ji kansu ba sai sun mutu wannan kuskure ne ƙur'ani bai ce ba sai iyayenka sun mutu za ka yi masa addu'ar Allah ya ji kansu a'a ubangiji ta yi wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira kawai ka rinka cewa Allah ya ji kansu kamar yadda suka raine ka kana yaro babu ma maganar mutuwa To amma mukan ɗauka cewa addu'ar Allah ya ji kan iyayenmu sai in sun mutu, addu'ar Allah ya shiri ‘ya'yanmu sai sun fanɗare, a'a, mu ci gaba da yi wa ‘yan uwanmu da iyayenmu da ƙannanmu da ‘ya'yanmu addu'ar rahama, addu'ar shirya ba sai an samu matsala ba, domin ita rayuwa ba ta rabuwa da matsala, kuma duk mai rai zai ɗanɗani mutuwa, ko ya mutu ko bai mutu ba yana buƙatar rahama. Da haka shi yasa za mu ga al'ummar da ilimi ya tasiri a cikinta, abu kaɗan idan ya faru sai a ce rahimakallah ya rahamukallah rahimallahu fulan ba sai ya mutu ba ya hadikallah hadakallah Allah ya hadi ba sai ya lalace ba Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata ya ɗan uwa ana samun shari'a ta hanyar addu'o'i na shari'a ko kai wa kanka ko wani ya maka kuma ana samun shari'a ta hanyar ilimi da kuma aiki na ƙwarai dole ne idan kana son shari'a sai ka lizumci ilimi sai kuma ka lizumci aiki na gari to wannan shine yake bayuwa zuwa ga shari'a kuma ita shari'ar nan tana karuwa Allah ya yi alƙawarin duk mai neman ta kullun zai yi ta ƙara masa ita wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yazidu Allahu allazina hatadaw hudan Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga dukkanin fitintinin zamani Allah madaukakin sarki ka zaunar mana da kasar mu lafiya Allah ka taimaki addininka ka taimaki littafinka ka taimaki sunnar annabinka Allah dukkanin mu mabukata ne zuwa gare ka Allah ka wadatar da mu Allah dukkanin mu muna cikin damuwa Allah ka yaye mana damuwoyin mu Allah ka bawa marasa lafiyar mu gida da asibiti lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu ita Allah madaukakin sarki ka taimaki sunna ka daukaki sunna ka daukaki tauhidi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah mu bayinka ne ƴaƴan bayinka Allah madaukakin sarki gudanarwar mu tana hannunka Allah ka sanya alqur'ani ya zama sanyin zakatanmu Allah ka sanya alqur'ani ya zama yayewar damuwoyin mu Allah madaukakin sarki ka yalwata arzikin mu ya yan uwa masu albarka ubangiji mai girma da buwaya ya umarce ku da wani al'amari wanda shi da kansa ya fara kuma ya umarci mala'ikunsa yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku wadanda sai imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku sallama masa bayan ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya yan uwa masu albarka lalle hakika tsira da abinci ta tabbata cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin da Allah madaukakin sarki bai yi ba ba zai yi ba kan masa annabin da Allah ya ce idan an bi shi shi aka bi annabin da Allah ya taƙaice shiriyar mu a cikin biyayya a gare shi domin ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghu hakika Allah ya yana shirya da wanda ya so shirya sa kuma yana batar da wanda ya so ya batar duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirya da shi ba wanda zai iya batar da shi duk wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi babu wanda zai iya shirya da shi kuma biyayyen shirya ita ce shiryar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ana iya samun aiki daga cikin ayyukan sahabbai bisa ga ijtihadi ya zama shirya amma idan ya saba wa aikin annabi to yin na annabin shi yafi na duk wanda ba annabi ba tare da cewa sahabban musamman kulafa'ur rashidun manzo Allah da kansa ya musu shaida da cewa su ma shiryayyu ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di na hore ku da riko da sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu masu ci gaba da shiryar da mutane bayan ni na tafi to amma tare da haka wa khairul huda huda Muhammad to da dama mukan samu a ilimance wani sahabi yakan aikata wani abu bisa ga ijtihadi sabanin na annabi to amma tare da haka malamai suka ce aikin wannan sahabi in ya zama cikin kulafa'ul arba'a kuma ƴan uwansa ba su saba masa ba shiriya ne amma fa yin na annabi ya fi nasa misali kasar a sallar mina da kuma jam'u haɗewa idan an je aikin haji a ranar arfa haka manzan Allah yake yi a matsayin na Usmanu a zamanin halifancinsa sai yake yi wa mutane sallah cikakkiya saboda hujjarsa mutane bakin musulunci sun shigo musulunci sun zo ba su san addinin musulunci ba idan suka ga ana yin sallah raka a bibbi bibbi in sun koma garuruwan su bi za su ci gaba da yi da aka bisa ga wannan ijtihadi na sayyidina Usmanu sai yake cika sallah a madadin yayi kasaru tare da cewa annabi kasar yayi Abdullahi dan Mas'ud yace abinda annabi yayi yafi abinda Uthman yake yi amma tare da haka Abdullahi dan Mas'ud yana bin sayyidina Uthman in zai cika wannan sallah a cika tare da shi to kaga wannan shine ma'anar wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗannan misalai a ilimi suna nan da yawa abinda wannan yake nunawa shari'a tana iya zama biyu a wani lokaci wacce tafi da kuma wacce aka fi to wacce tafin ita ce wacce ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wacce aka fi ita ce wacce ba daga annabi take ba amma kuma ba kuskure bace ba wa kuma ila salatikum yarhamukumullah